أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi a farkon babi babi na ɗari biyu da saba'in da shida to babu تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة wanawaha wato wannan babu zai magana haramci da musulunci ya sanya akan azabtarwa da wuta musulunci ya hana yin azaba da wuta har dabbobi musulunci ya hana ƙona su suna da ransu yace har tururuwa da abin da ya kama da ita waje ɗaya ne musulunci ya yarda a ƙona mutum idan ya ƙona wani na ai an gane in ya ƙona wani shi ma sai a kona shi kadai amma dan wani laifi da mutum zai yi ko me ko da kashe shi za a yi ba a yadda a kuma shi da wuta ba sai dai a kashe shi amma idan mutum ya zama wani ya sa wa wuta to wannan sai a rama masa shine kuma kun ga wanda ya sa wani wuta ya ba abin tausayi ba ya an saka masa daga da abin da yi eh daman annabtu bin nafs na don haka Allah ya lissafa wal anfu bil wal an ainu bil aini wal anfu bil anfu wal udhuni bil udhuni amma wal juruhu kisas sai Allah ya mara sarki saboda wajen rama rauni akwai kasada mai yawa ta yayyuwa mutumin da ya soka wani wuka a ciki mutumin bai mutu ba an yi sa'a ne wukan wukan bata taba hanji ba in za a rama ta yayyuwa ana sokawa shi ya fada wajen ya mutu da kaga kuma shi ba kashi ba kisa yayi ba kaga an shiga wani garin shi yasa Allah madaukakin sarki ce in dai rauni ne to ai kisasi saboda rana kiyama shi yana da zaka ga in kwana mutum ya kare a wuya ma an cika mar roka yana nan don za za a ce a rama da irin wannan wata ila kamun ma wuka ta shiga wannan shi ya mutu an abi hurairah radiyallahu anhu قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فارقوهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله آه لا يعذب بها إلا النار آه إلا الله فإن فإن وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري وانا حديثي وانا aka samo shi daga Abi Huraira yadda Allah su tabbata a gare shi yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika mu mu tare da jama'a ya aika mu ya lissafa mana mutane wane da wane da wane wasu mutane guda biyu manzo Allah ya kira mana sunansu yace idan kuka same su ku kona su da wuta saboda sun yi wa musulunci barna sun kashe mutane malama masu sharhin hadisi suka ce tsakanin wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da umarni nabi da ya bayar akwai wahayi da Allah madaukakin sarki yayi masa yace bayan ya bada sakon cewa mun same su mu kona su kafin mu tashi mu bar wajensa mun tashi za mu tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da can nayi muku umarni idan kun ga wane da wane ku kona su da wuta yace amma yanzu umarnin nan na jin saboda ba mai azaba da wuta sai Allah ba mai yin azaba da wuta sai Allah yace yanzu idan kuka same su ko kashe su da dama hukuncin su kisa ne abubuwa biyu a musulunci ake yi akwai tamfil wanda musulunci ya hana shine kisan gilla a kama mutum maimakon a kashe shi farar daya misali a yanke mara wuya a cire mara kunne a cire haka dai dan a azabtar da shi to irin wannan shi ma idan wani yayi aka kama shi za a yi mar shi ma za a mar ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka haka an musu dan su ma su dandana abin da suka wa mutane amma ko a wajen yaki na musulunci ba a wannan ba a iyo mutum kisan gilla shi yasa dabba ma da za a yanka musulunci ya yi umarni cewa idan mutum zai yanka wai za zabahatun fa ahsinu zibhata idan za ku yanka ku kyautata yankan in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yace kuma wani hidda ahadukum shafratahu dayan ku ya wata wukarsa kato kabin yazo yanka kenan sanan wani yuri zabihatahu ya hutar da abun yanka da an sa dan lokaci kadan za ta ji zafi shikenan an wuce wajen amma ba daidai bane mutum ya samu tsohuwar wuka ya yi dirdir dirdir dirdir har sai ya wa dabba tabo a wuya kuma a ce aje a wasa wuka wani har sai ya so mai yankanta na ta ƙi shiga sai kuma a cewa a je wasa wuka wannan zalunci ba kyau akwai wanda suka yanka akuya sai ga akuya tana gudu an yanka ta duniya zuwa ana wai ka mota wa an je wasa wuka ne ta kubce ai dole ta kubce man aka wahalar da ita wannan hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin fandalaga li hajatihi fara'aina humaratan ma'aha farhani fa akhadna farakaiha فجاءت الهمرة فجعل فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجاء هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرك هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود بسناد صحيح أسام وانا حديث دقاء ابن مسعود يدعى الله سكارة تبتع قريشي يتي وترانا منا تكين تفيا منا تكين تفيا تارد منظم الله صلى الله عليه وسلم مزال صلى الله عليه وسلم من يعد زنبو shi kuma ya tafi biyan bukatarsa wato ya bar mu baya nan yace muna duba sau sai muka ga wata tsuntsuwa ta kyankyashe 'ya'yanta guda biyu a cikin wato sheka ita kuma ta je nemo abinci sai muka kwashe 'ya'yan muka kwashe 'ya'yanta muka kwashe 'ya'yan sai kuma ga ta ta dawo ba 'ya'yanta sai ta buɗe fuka-fuki tana wani irin kuka kun san uwa da 'ya'yanta Allah madaukakin sarki ya sanya wa uwa rahama wani abin da na gani har yanzu ina mamaki sa na ce Allah mai iko wata kaza kuluba shawo ba yazo zai dauki danta amma sai da ta kashe shi kaga ai kaduwa iko Allah haka suka ringa gumurzu kawai sai na ganshi ya kwanta zai mutu iko Allah da Allah ya taimake ta da ita ma ba ta wuce a dauke dan ba ina nufin amma haka saboda dan kuma nan ya tsira da haka tsuntsuwa ta zo tana wannan rawa da fuka fiki tana kuka ina ƴaƴanta kawai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle ta sai ce wa ya kwashe wannan yayanta wa ya kwashe mata yayanta shine sai maza Allah ya ce ku maida mata yayanta shine wanda ya bi yayan sai ya dauka ya maida mata shikenan sai ta daina wannan abin da bayan dan lokaci kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya waiga sai ya ga gidan tururuwa an kona yace waye kuma ya kona gidan tururuwan nan ibnu mas'ud yace muka ce mu ne ya rasulullah to ka san waye ne ce ba yace mu ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda al'amarin yake shine dan ba sani ba a lokacin yace bai bai kamata wani ya azaba da wuta sai dai ubangijin wuta wato ita tururuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya hana kace ta amma idan ta yi barna ko tana barna ko ta shiga gidan mutum yayi da hanyar da zai ta fita sai yi fita ana kashe ta amma ba da konawa ba eh ba da konawa ba da hanyoyin da ake na abin kashe kwari misali dai ana iya amma sai ta yi barna in ba haka ba duk yadda za a nema mata haya ta tafi kamar ƙudan zuma shi ma musulunci ya ana kashe shi ƙudan zuma ha kawai kashe shi kai duk dabba wadda ba ta cutarwa musulunci ya hana kashe ta amma dabbobi waɗanda suke cutarwa su musulunci ya ba da dama a kashe su ba sai kuma an jira sun sai cutar ba ai baka taba ma ke sauro ne ya zana ta kuma ka Allah sarki sauro mai nama ba na misali ka gani ka ga ba wanda zai tambaye ka mai nama dan ya san kawai amma bai cije ka ba kawai bai same ka ba ne eh da aka shi an gan shi kawai kashe shi za a yi ba sai an jira cewa ga inda ya cije ne a wannan ya fassara qawluhu qaryatan namlatin yace ma'anahu mawdi'an namli ma'an namli wato gidan turuwa inda yake akwai turuwa a ciki sai babu taharimu madalil gani bi haƙin dalabahu sahibu wannan babu zai magana akan haramcin jinkirin mawadaci jinkirin mawadaci idan ana bin shi bashi mai bashi yana bukatan bashinsa mawadaci ya kibiya to yin haka zalunci sabanin wanda yake bai da shi shi wannan ma so ake a daga masa kafa a bashi lokaci in an bashi lokaci ma Allah madaukakin sarki zai taba wanda ya daga kafar lokaci a lada har ma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ake yake bin wani bashi sai ya daga masa kafa ma'ana wannan wata zai biya bai samu ba ka ce to ya bari sai wata mai zuwa ka kwana talatin to a duk rana ana bawa mai wanda ya mai bin wannan bashin ladan yayi sadaka na wannan kuɗi kuma gashi za a zo a biya shi kaga ayi riba kan riba za a ba shi lada sanan daman ko so biyu ka ba mutum bashi misali wani ya zo ce da Allah ba ni bashi dubu goma ka bashi wani lokaci ya ƙara ya biya ka ya ƙara zuwa kuma wannan mutum ya ce da Allah ban bashi dubu goma ka bashi ya zo ya biya ka ba an warware ba to Allah zai baka ladan kai sadakan dubu goma alhalin ga dubu ashirin ɗinka hannunka shi yasa bashi aka hana ka da wani abu na na ƙari ya shiga ciki don bashi ibada ne wanda yake biyan wanda ya bada shi shine Allah eh aikin lada ne qala Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa qala ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanata وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدل الغني ظلم وإذا أتيع أحدكم على مليء فليتبه متفق عليه الله مدوكشين سركي yana cewa inna la ya'murukum Allah yana umartan ku an tu'addul amanati ila ahliha kuma idan amana zuwa ga masu su ainihin sanadiyar wannan aya ta sauka akan sayyidina Umar lokacin da aka yi guyi fatuhu Makka akwai wani gida wanda su ne suke rike da dan makullin Ka'aba wanda lokacin ba musulmi bane sai ya kwace aka kwace idan bai kwace ki Allah ya sako da aya ce a maida musu kuma in dai ba yanzu suka canza ba shekarun baya an gaya mana har yanzu su ne suke rike da dan mabudin Ka'aba zuriyar gidan har yanzu suke rike da mabudin Ka'aba sanan Allah madaukakin sarki yake cewa fa in amina ba'dukum ba'dan idan shashin ku suka amince wa shashi wato suka bashi bashi to falyu'addi allazi tunina amanatahu shi wanda aka ba bashi ya maida abin da aka bashi kaga duk umarni ne na cewa an baka bashi kamar akwai wanda zai karbi bashi ya ce in ya samu in ya samu kuma sai ya ringa jin kyashi ya ringa jin zafi ya ƙi mai dawa ya ma ya nuna bai samu ba ya zama azzalimi wannan zalunci an samu hadisi daga abi huraira da Allah ta kare tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce jinkirin mawadaci zalunci wato jinkirin sa wajen biyan bashi tunda shi mawadaci ne sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka ana bin wani bashi sai ya nemi a yi canjin wajen bashi shine wa iza utiya idan mutum ya nemi a yi canjin bashi to mutumin da aka nema ya canji ne ya da a yi amma yana da sharadi idan wanda za ka yi canjin bashin da shi mai mawadaci ne ba talaka ba ba wanda bai da shi ba yayin ne ta jin bashi yake wannan malami malam A yana bin malam B dubu goma na malam B yana bin malam C dubu goma sai malam A ya zo wajen malam B cewa ba ni dubu goma ne cewa ban da shi sai malam B ya ce amma ina bin malam C dubu goma na da haka zan gaya masa zan sanar da shi shi ya baka na dubu goma to mazala ya ce an ma karkace kaki shi ne maluma suka faɗi shadadinsa matuƙar wancan mutumin ba ɗan tawaye ba ne ina nufin kasance abu zai biya ba ne ko shi ma ya ƙi biyansa ne wato zai haɗa ka da wahala ne a sanan ko kuma wancan mutumin bai da shi ne shi ma ya gaba zai samu ba a idan da waɗannan to sai ka ce a'a amma in ba wannan kawai yanayi ne sai ka ce to shi kenan wani ya ce yana bin ka bashi ni za ka biya ce in Allah da ran talata zan biya zan kawo ai an gane shi kenan tsakanin mutum ya ce ya ƙi eh saboda duk wanda lokacin da mutum yake nema cewa a yi canjin bashin ai kaga wani sauƙi yake nema wani sauƙi ta iya yiwa ko garin ku ɗaya ne na ta iya yiwa ko haɗo ku da sauƙi na wani abu dai za ka tarar da taimako akamar shi mutumin da ya yake cewa a yi a yi canjin bashi to shi kuma duk abin da ya zama taimako a musulunci musulunci yana so a yi shi duk abin da zai zama taimako eh ko kafiran duniya da suke ta cewa kada yi taimako sun ma ƙarya suke suna yin taimako shi musulunci ya gina akan taimako ne duk duniya ma taimako ake musulunci bai hana taimako ba abin da musulunci ya hana mu mu kada zuciyarmu ta mutu mu zama maroka eh shi ne kuma musulunci ya hana mu amma taimako ba inda aka hana taimako haka ne ma musulunci sa yi mutane su ringa taimakon na yan uwansu su ringa ma yin taimakon da ba ma mutane sun sani ba ko su ringa yi tsakaninsu da Allah yawa wanda wasu za ka ga da yake sun fahimci rayuwar duniya sun fahimci ina ake ina mai ake yi ina za a je sai ka ga tarihin ciyanar sun irin waɗannan suna kan irin taimako kaga mutum makoci yana taimakon makocinsa amma bai sani ba wani ba a sanin cewa makocinsa ke taimakon sai bayan ya mutu da ma kada ya ji wata damuwa kasan kuwa mai yin wannan kasan ya abin da yake tanada me yake nema shine yana son a biya shi a can kuma za a biya shi eh ba wani abu na wani wani abu don ma makocin kada ya je wata damuwa sai ya fito da wata hanya wanda ba shi ba an sha ba da tarihin mutane wanda sai ana zaman makokinsu wani bawan Allah layi guda ne amma yana can da nesa shi wannan makoci ga gida ga gida sai ya ga yadda suke sai ya je ya haɗa baki da wancan mutumin duk wata yana ba wannan kuɗi duk wata shi yake bashi sai bashi haka akai tsawon shekaru sai da wannan magwacin ya rasu ana zama makoki wannan mutumi ya zo ya ce to yau dai sai ya faɗi me yake faru ya ce wa wannan mutumi duk abin da ka ga ina kama wannan ban Allah har yake kuka yake cewa ka ga ina ta zage shi ya ce ina ta cewa na da makoci ba ya taimako na baya kaza baya kaza baya kaza yace na yi tsakkawa mutane har ina misali da kai ga ka can kana nesa amma kai kana taimako na shi yasa ake son bakin mutum ya ringa rufewa ai an gane eh kai hakuri bakin ka ya ringa rufewa ka ringa hakuri ba komai sai kai ta magana ba amma ba kar kowa ma taimake ka kowa ka hakura kar kai ta magana dan baka san wasu abubuwan ba yanzu ka je kai ta fadan magana kuma da waye gari ba ba daidai ba tunda sai ana samu kuma wanda so ku taimakon ne ba sa yi eh da kaga wannan ba dabi'a ce ta musulunci shi hasalin rayuwar musulmi gina lahira yake wani malami da yayi wani littafi ya rubuta a lokacin da ya rubuta littafin ya ce yana da shekara hamsin da hudu ya ce ya zauna ya zauna ya yi nazari ya gaje shekara hamsin da hudu duk garin da aka ce ma za ka yi tafiya ko za ka je wani gari ko za ka je wani aiki aka gaya ma cewa wannan garin mafi yawan shekarun da za ka yi nisansa shekara ko saba'in ne na misali ko ma ba za ka kai ba ya ce a wannan tafiya kuma kaga ka share shekara hamsin da hudu ita ai ya kamata a ce ka dan gane ka kusa ya ce wannan tunani ya zauna ya ce ya sake rubutu wannan littafi ya ce kuma ba wani abu ya rubuta ba yadda dan adam zai tanadi zai gyara kabarinsa yadda dan adam zai wa kabarinsa kwalliya yadda dan adam zai cika kabarinsa da kayan daɗi kabari har ma wasu ba Allah suka ce idan suka karanta littafin sai su ji sun je na tsoron mutuwa in su karanta littafin saboda me a ashe dai akwai abin da za ka yi ka gyara kabarinka ya zama ran da ka mutu ma kana cin daɗi ka bar duniya kana murna ka bar wahala ka fita daga wahala ka huta da wani shan shayi da safe na da wani na sai ka karya sai ka yi wanka sai ka yi wane ne duk duk ka huta kaga sai zama maka alheri sai zama mutum ya yi tanadi inda zai tafi kuma mutum zai samu abin da ya yi ya ce sai ya ya dage wajen aika kayan shi lahira tasbihi tiramidi sadaka duk wani aikin alheri da ya sani cewa zai yi don me dan ya ci ya samu kabarinsa ya samu ya samu wato ta goma shi ya yi kyau ya yi ta yi za ka ga mu ma shi ya kamata mu yi koyi da shi duk wani abin da muka ga zai amfane mu lahira ba kawai mu yi ta aiki tarar duniya mu ƙi wani abu na lahira ba kuma a zo a mutu ba abin da zai faru zai mutuwa ko ka faɗa ko kar ka faɗa ko na faɗa ko kar na faɗa ko na yadda ko kar na yadda ko ka yadda ko kar ka yadda muna wannan rayuwar za a tashi gari wata ran banan za a tashi wata ran bakan wannan haka yake faruwa da kowa wani malami yake gaya mun ya yi rabon gado ya raba gado ba zan faɗa hukun ba anan ne yaro ɗaya ya samu miliyan ɗari hudu miliyan ɗari hudu yaro ɗaya har nake tambayar su na ce to shi wannan akwai wani ɗan masallaci da kuka san yayi sai su dai ba san shi ba wani abu kawai ka shiga ƙasa ka bar mutane da kuɗi kuma ba sa aka ce ba sai gyaran Allah in aka bar yara da kuɗi abin da suke yi musamman ya yanzu nan kowa ya san me suke yi ba wani abu goye ko katon mashin ko gum ya Allah yi suke na o mota ne o ja to saka ne su yi duk yaran da za ta sa sai su yi ta ba mutane tsoro a gari su gama kuma su je su iska baban su a lahira eh Allah ya tambaye su yadda aka yi eh a to ai kamar wani ake shi wani abin da suke ba ai almubazzaranci ka gaya kowa tsagonin almubazzaranci ne ba komai a ciki almubazzaranci ne waɗanda suke yi ko tata suke da shi ko mai suke da su mun manta cewa su ba musulmai ba ne ba su da wata manufa su duniyar nan kawai ita ce a gabansu sai abin da suka ga dama kai ko musulmi ba a yadda kai abin da ka ga dama ba shi ne bambance mu da su eh su za su yi abin da kwanaki da na ga wani na duba na ce na ga ba musulmi na ce to ya yi kyau wai ya ce ko ko ba ko sunan shi ba abinda ake zama a toilet ya ce ko na zinari eh cewa ko bane ba zuwa ba sunan shi ne babban ko kodin manya na na zinari ana buga shi yana kumbura to kai kasance ne amma ta taba musulmai ta shi kenan amma sun tuna ai akwai musulman da suka yi sakarci fiye da shi in kun tuna shekarun baya akwai wani dan a dubai akwai yaron da aka ce a guinness record namban motarsa ta buka kowane mutum tsada a duniya saboda ya ce nambarsa dala miliyan ashirin da wani abu an samu wanda ya yi mota ta azurfa kera masa mota ta azurfa ba musulmi duk kaga wannan in wasu waɗanda ba musulmi na yi su zai su ta yi amma kai musulmi kai da kake da aiki a gabanka kai da kwanan nan za a saka a kabari na kai ina wannan in ka samu kuɗin to ka gina masallatai mana na ka yi makarantu ka yi sai gidan marayu na ka yi abubuwa da za su amfane ka wani in ka tafi za a ringa na suna ka ana yi ma addu'a kuma ga shi tambaya tana nan Allah zai tsaye da kowa ya tambaye shi yadda ya samu kuɗi da yadda ya kashe kawai kenan musulmi ba nashi bane yi abin da ya ga dama don cewa Allah ya ba shi kuɗi Allah shiryar da mu sai babu karahati audul insani fi hibatin lam yusallimuha ila al-mawhibi mawhubi lahu wa fi hibatin wahabaha li waladihi wa sallamaha aw lam yusallimha wa karahati shara'ihi shay'an tasaddaqa bihi min alladhi tasaddaqa alayhi aw akhrajahu an zakatin aw kafaratin wa nawiha ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه wannan babu zai magana akan musulunci ya hana musulunci bai yadda ba mutum ya fidda kyauta zai ba wa wani ya ce ya ba da kyauta ce ya fasa ko kuma ya riga ya ba ya karba sai dai wa sai dai ga yaro ɗanka ɗanka da ka haifa kana iya cewa za ka ba shi kyauta gobe ka ce ka fasa kana iya ba shi kyauta gobe ka kwace an gane dan mutum yana da iko wannan shi baya cikin wannan sanan an hana musulmi ya ba da sadaka abu ya zo ya sai abun ya ba da sadaka abu ya zo ya sai abun daga wajen wanda ya siya ko ya fitar da zakka akwai wasu za ka ga sun ba da zakka sanan sun siya zumunci bai yadda ba ko awaki ne ko shanu ne in ka bayar kawai an shafe su a cikin rayuwar ka ba kai ba su an wuce ko mutum ya yi kafara da wani abu ya sake siyan abu damun da ya kama da haka sai dai idan mutum ya ba wa wani mutum sadaka sai ya je ya siyar wa wani abu to za ka iya siya a wajen wancan an gani wajen mutum na uku amma ba shi ba shi yasa ake cewa wai mutumin da kake bin shi bashi su ka kira shi ka ce bari ka bashi zakka cewa to kana da dama ka ce to bani kuɗi na ko gane mutum ne kana bin shi bashin dubu ɗari kuma ka fitar da zakka sai ka ce ya zo sai ka ce masa ga zakka misali dubu ɗari biyu sai ka ce tafwani bashin dubu da rina musulunci bai yadda ba ba za ka karba ba sai lokacin da ya tafi akalla sai an samu awa ashirin da hudu in dan bindiga ne ma ya yi bindigan kudin na misali in ma dai ka gane ya ji ya yi harkar gabansa ya nutsu to a shagari gobe sai ka ce to wane ka san na bin ka bashi na kuɗi na ya ce am misali dama akwai larura kaza na akwai ta wuce da sai kuma ku dora daban wato abinda kuke na mu'amalar bashi wata harka ce daban wannan kuma wata harka ce daban ai an gane ba a san a hada su wannan wata wani aba ce daban wannan ma wata aba ce daban da haka wata za ku ci gaba tunda ai wacce ko ka bashi zakka ko baka bashi sai ya biya ka dama haƙƙinka ne so wata mu'amala ku ce daban wannan kuma haƙƙi ne Allah ya ce ka bashi da haka sai ka bashi ah me yasa aka ce mutumin da ya ce da zakka misali mutum ya je banki Allah ya kiyaye sai ya yabo zakka sai ya zuba a but bai ba kowa ba yana nufin sai gobe sai wasu marayi suka zo sai suka bude but suka sace kuɗi me zai faru shi sai gobe ya kara zuwa banki ya kara ɗebo kudin mutane an gane hasan yawa shi aka wa sata Allah ya maida masa yawa shi aka ma sata ba mutane aka wa sata amma da zai ba wa wani cewa je ka raba ya ba shi cewa zakati zai ka raba sai aka tare wannan aka kwace ta shi kenan an kwace wa mutane zakka an kwace wa mutane zakka a bayan matuƙa yana hannun shi to yana nan kudinsa ne har sai ya ba da shi ya bayar ga wanda Allah madaukake sarki ya ce ya ba su عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في كيئه متفق عليه an samu hadisi daga ibn abbas ya da Allah tsara tabbata gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda yake ba da kyauta ya ce a bashi abinsa shine allazi yarji'u fi hibatihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi yace kaman misalin kare ne kare ne wanda yake wato yin amai sai kuma ya zo ya lashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwan shi da kare baya ya faɗa abubuwa kan kare ya hana a rike shi to me yasa ya bada misali da kare saboda me saboda shine amansa najasa an gane saboda shi amansa najasa ne sabanin ara amin mutum shi yasa ba a bada misali da mutum ba sai dai na shi ƙazanta ko yawa amma wannan shi amansa shi yadda yake najasa haka amansa yake najasa shi kare da haka kaga musulmi ya guji ya ba da kyauta ya ce a ba shi kayan shi in ka ba da kyauta an wuce wajen ba zonka wanda ma ka ba ya gode bai gode ba duk shi ya biyo ba ruwanka ka ka gama wanda ka yi don shi kuma zai biya ka shine Allah eh shike da a wata rawa ya ce matsalin lajiyar jiru fi sanakatihi ka matsalin kalbi ya ƙi uzu mai yaudu fi kai ihi fa ya kudu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatan kusa mutumin da yake ba da sadaka sannan ya ce a bashi kayansa kamar kare ne wanda yake amai sa'annan sai ya dawo ya cinye amansa da haka mugun aiki ne musulunci ya hana وفي رواية العائد في هبته كالعائد في كيه أو ترواية wanda yake wato dawowa ya ba da kyauta ya ce a bashi kayan shi kamar wanda ya yi amai ne kuma ya lashe abin shi wa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qal hamaltu ala a farasin fi sabilillah fa ada'ahu alladhi kana indahu فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعداكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه an samu wannan hadisi daga Umar dan Khattab yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace na bada sadakan doki sayyidina Umar ya bada sadakan doki ya ba wani mutum sadakan doki ya dinga zuwa aikin Allah da shi ya dinga zuwa jihadi da shi shi ya bashi amma bayan wani lokaci sai ya ga baya iya ci da doki doki ya kyamushe ya zama wani iri sai sayyidina Umar ya tunani in zai siyar bari ya siya kaga shi ya bada shi sadaka kuma ga ma dalili amma sai ya ce na yi tunanin ko zai siyar kuma na yi tunani a yin zai siyar ma zai siyar da shi da arha da haka amma sai na je na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ce ya rasulullah kaji kaji kaji kaji kaji buɗe bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce kar ka siye shi koda ya baka shi da dirhami ɗaya ya ce ya sayar ma kar ka siya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda wanda yake ba da sadaka ya dawo ya karbi abin sa kaman wanda ya amai ne ya dawo ya lashi da kaga in an gama in ka gama sadaka ka gama wannan shi yasa ake cewa masallaci ɗakin Allah kuma wannan in za ka gina masallaci sai ka gina shi a wajen da ba ranar da za ka saida shi yasa masu gina masallaci a gidansu suna da jan aiki eh suna da jan aiki in mutum zai gina masallaci to lalle ya san inda zai gina masallaci saboda da zarar ya gina masallaci ya tashi ba nashi bane ya zama na Allah sai dai in zai ba Allah ya kwace eh ba daman ka sai da masallaci dan ba naka bane shi yasa don Bahaushe yace wai can kar ayi kar a fara in mutum yana salale ne fili ya gina masallaci ya Allah zai bashi aljanna matukar yayi don Allah amma kada ayi idan ko aka yi to lalle ya tabbata masallaci ma annal masajid lillah wala tad'u ma allahi ahada ka kayan Allah ne ka riga ka ba Allah ba dama ka saida shi eh قوله حملته على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين cewa ya yi sadaka da dokinsa a kan wajen wasu masu zuwa jihadi to na akwai mai a'a ba wani sauran ai lokacin ya canza yanzu magaruban ma ai da kwata ake ko na mun shiga babin nan zamu dade babu ta takilu tahrim walil yatim wato babu da ke magana akan karfafa haramcin cin dukiyar maraya zamu tashi a nan insha Allah take daga farko kun ji labarin ai na wannan sai a ci Allah ya sauki akwai mutane waɗanda abubuwan da suke yi ina jina ta ba ku labarin mai bara kwatankwacin wannan a wani yake gama a masallaci a ko oweri ne angon hausawa ya ce dan arewa ne nan ya tashi a masallaci ce jama'a a taimaka mun kudin mota zan tafi arewa zan da kudin mota a kaza daga ashe mike makaho ne kuma da dan jagoran ashe mike wanda zai akwai wata bakan leda ta sun iya haka wani yaro a gefe kuma ya dauka ya fice aka dan taimaka masa sai ya yi daddan na jiki shi da kai ya ce jama'a kuɗi na a cikin masallaci ina nufi kuɗi na jama'a sai kuɗin ka bayan kakanar baka da kuɗi ya giɗi mai kuna kuɗi kuɗin da yawa sai aka ce to dai an ga wani yaro ya ɗaule da nan ya aka da kai shi ce kuɗi na sai ya faɗi yawan ya faɗi yawan manta kuɗi ne masu yawa ya tara to wannan kaga ba kamu ne na Allah ba kyau shi yasa aka hana mu ƙarya amma ka yanzu kai a shari'a da a ce yana nan yana nan zan ce ka karɓi ɗari biyu ka ƙyale shi ya je da aniyarsa tunda ka riga ka yi shi ya ma ƙarya kuma ka yarda eh kuma ya haɗa ka da Allah na sai ka yi haƙuri ka kyale shi amma wasu abubuwan da ba kyau yana ta faruwa irin wannan mutum ya yi ƙarya bai da kuɗi kuma ya manta wani ma ya taɓa mun ɗan kwacin tambayar nan shi kuma mashin yake yin goyi wani ya roƙe shi don allah naira ɗari ne da shi ya taimake shi ana biyan ɗari biyu ne ya yi ta marmagi ya ɗauke shi ya ji ina ga aljihun da ya setin abubuwan sai ya kuskure sai ya kuskure sai ya ɗauko ɗari biyar ya ba shi da ka yana faruwa sai dai Allah kiyaye na'am na zuwa na'am na zuwa alaikun sara akwai da to gaskiya abin da ya kamata idan mutum yana bin mutum ba shi ya fi masa gaya masa larin da zai samu har ya fi ya bari saboda nan damuwa da zai cire shi a ciki da wannan taraddadi da damuwa shine man nafasa an muminin kurbatan min kurabi duniya da fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah yayi wa mumini bakin ciki ba karama abu bane ka sa shi yana bacci hankalin shi kwamshi din ya fi ma ladan da zaka samu har ya fi wannan yayi ala ala me ce hoto hoto da ake dauka to to a takaitan takaitawa hoto maluma na musulunci na duniya sun kasu kashi biyu akan hoto kuma har yanzu har gobe haka ake akwai waɗanda suke ganin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan hoto na haram yana magana ne hoto masu inuwa na hoto masu inuwa su gunki su da a nan suka tsaya kuma Allah ya sa sun dace ba ku ci amin yawa akwai malumma wanda suka ce a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya hoto yake magana kuma sun kakkafa hujja da abubuwan da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa har wannan zamani da muke ciki kama a Madina na san malamin da ban sani ba ko ziyara su in zai karatu shi a wajen karatun shi ya faɗa ya nanata wanda duk ya ɗauke shi hoto ma irin wannan na kyamara Allah ya isa za su shari'a da shi ran kiyama wannan ba da ake ɗauka na din wannan ina nufin ba ma ka gani ya la ya faɗa har sanarwa ɗalibansa an ka zo za su gaya mamalan ya ce duk wanda ya ɗauki shi hoto Allah ya isa su suna nan su abin da a harami ba a yadda a ɗau hoto to har duniyar yanzu ta juye kowa ma zama mai ɗaukan hoto da a ka zan ba a san hoto ba sai mai ɗaukan hoto ko amma yanzu tun da shaidan ya yi kyamara aka samu har aikin ibada har aikin haji za ka ga mutum manyan mutane ma sun juye sun zama masu ɗaukan hoto ana neman aljanna shi yana yawo da waya yana ɗaukan hoto wannan ba ƙaramin hatsari ba ne kuma wannan bala'in hoton ya zama mana ya sauƙaƙe riya ayyukan duk da muke yi na ibada wanda bai dace ba ma a ce wani ya sani kawai mutum ƙes ya hau zai je umra na yes gashi nan ya sa ihrami gashi nan yana dawafi gashi nan yana sallah na gashi nan yana addu'a wa kake gayawa abinda ke tsakaninka da Allah kake gaya mutane ina fatan kun hango hatsarin abin wallahi shedan ai shi yasa nake cewa tunda aka yi waya shedan ya kwanta ya nada gaba da ya sai ya gaba aita tunda ya hada mu da waya ya samu sukuni saboda bala'in da ke cikin wannan abun Allah kaɗai sai iyakarsa ana wasu ayyuka na alheri da shi amma sharrinsa ya ninninka alherinsa yawa bala'in da wannan abin ya kawo a duniya wallahi ya fi alherinsa ya fi alherin da ya kawo yawa in ku duba har rikicewar duniya da bala'in duniya ai wannan abin ne ku ɗauki misali kidnapping inda ba wannan za a iya kidnapping ne ai ba za a iya ba kwata-kwata ba zai yi ba saboda bai san ma ya zai to zai zai sallama gida na kama nan wanka ne ka kuɗi kaga babun ba zai yi ba wannan kasa na tuna dan uwanmu nan mai anguwa jiya ya kira ni wai wanda suka ɗauki matarsa da yarsa wai ya kawo miliyan hamsin don Allah mutumin da yake aiki ana biyan shi dubu goma sha biyar ka ce don zalunci ko dubu ashirin ka ce wai ya kawo miliyan hamsin ina zai gansu wai har da bambance masa wai miliyan talatin na matan miliyan ashirin na yaro ya ce ga abin da na ce kaka ga mu kawai kai ka addu'a mu ma yi ta taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya kubuto da su dan ba abin da za a yi sai wani Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah ya tsare musu mutuncin su Allah kuma ya dawo da su gida lafiya wannan ba wani abin da za mu iya yi sai wannan amma musibar ta kai musiba in ka duba duk da waya ake wannan na eh ka kalla ka gani mala'in abin yana da yawa to kaga kuma ita riya duk abin da ka sani dukkan aikin mutum na rantse da Allah idan mutum bai yi don Allah ba Allah ba zai ba shi lada ba wallahi ko sallar nan idan muke yi in ba mu yi don Allah ba babu ruwan Allah da ita shine matsala Allah ya riga ya gama in za ka yi abu dan shi zai ba zai biya ka amma in dai ba dan shi bane shi kuma gashi ba abin da ake boye mar inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yau la adani zaka iya maruru ka bambaye wani abu amma banda Allah da ka dole mu kula abin da ya shafi ibada mu yi kokari mu yi shi tsakani da Allah Allah kuma ya tsare mu na'am wani yana ta na'am alaikun salam labari musulmi ne kuma masha Allah kaji shi ma yana sallah masallacin na gane gaskiya ne na lalata kana faɗan wannan sai na tuna wani ba saukwace ko ya ƙuri eh to daga saukata ne kira na tambaya yi yaya hukuncin wani abokin shi ya muri ne ya ce ya kawo kuɗi za su gina coci amma duk ran ladi da yamma zai dinga bashi na zai dinga biyan shi business ne za su yi tambaya yake inda ka san tambaya to ya ya halatta sai ka yi mamaki yanzu ka ga wai musulmi ne zai ba da haya ana sallah musulmi to wannan shi yake gwada ma irin al'umman musulmin da za a yi nan gaba a duniyar nan wannan shi ne za ka ga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana domin kai in ana gaya ma wani abu za a yi kana mamakin yaya za a yi haka yanzu wannan in an gaya ma sai ka ce ƙarya bane tatsuniya ne Allah ya sauke alaikum salam daman abin ma da wasu ke yi abu mai sauki akan samu anguwanni wanda babu masallaci ko mutum ba iya zama ba wajen sallah to yadda suke sai su fito da a fito musu da gefen gida ta yadda za a iya kabin ɗin shi ayyar za a iya cire shi daga gidan ana iya ga gida shi yasa kuskure ne ka a yi masallaci a ce kuma ta gidanka ake shiga ya kamata ya zan ba ruwan gidanka ko da daga cikin fulotin gidanka aka yanka na sai zama ba ruwan gidanka da shi ka ganin kana iya sai da gidanka amma ba ka iya sai da masallaci eh ya yi kusure matsayin shi kenan ya yi kusure in ka ba da filin masallaci ko za a sayar man da kai a cikin siya duk abin da ya ba aika gashi nan ƙarar magana ya ka ta gida kuskure ne bai sani ba Allah ya yafe masa na'am na kira ka kwata a shiga ba annabi a gaba na ba da ka ji ba annabi ka san yana magana a halin fatira matsayinsu wato a halin fatira su ne mutanen da suka rayu ba su iske wancan annabi da ya wuce ba ba su sa'annan annabi na gaban su bai zo ba su ne ake kira ahlul fatira akwai waɗanda suka rayu kafin bayan tafiya kusan tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa an samu wajen kusan shekara 600 500 da doriya aka samu to wannan shekarun akwai waɗanda ba su da labarin annabi Isa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai iso ba su ne da suka rayu a wannan lokacin kuma Allah a cikin alƙur'ani ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba sai mun aiko masa manzo ya ki yarda to su ne maluma suka ce duk ahalul fatarar nan yan aljanna ne eh wanda dan su ba su zo an musu wa'azi idan da ta akwai wasu maluma da suka yi ta maganganu a kansu amma da wannan shine abin da ya tabbata Allah baiwa mutum azaba alhalin ba a gaya masa zo kai musulunci ya ƙi yi ba bai san labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba yake bi shi amma yanzu duk duniya ba wanda ya san ba wanda bai san labarin musulunci duk duniya kowa ya ji wanda kawai bai ruba bai ruba Allah ya kiyaye a to na ƙarshe na ƙarshe sai mu na ya rasu to mutum ne yake bin wani bashi bai biya shi ba ya zo wajen yan uwansa bayan ya rasu ya ce suna yana bin shi bashi kuma bai yafe ba kaga ya faɗa don su kuma suka biya ko to hakan nan zai ka jira da kun haɗu za ku haɗu na za ku haɗu ne inda dai shawara kake na sai a ce ka yi haƙuri ka yafe in kai saboda shi ya fi bashi mutane ba su gane ba duk abin da kake ji za ka samu ran kiyama in ka je kana bin wani bashi to in ka yafe za ka samu ninkin ba ninkinsa duk abin da kake ji shi za a baka ran kiyama saboda ka je kana bin wani bashi to in ka yafe za ka samu abin da ya ji shi a yan gane hausan da ka yafiyar nan da Allah madaukakin sarki ya ce a yi tana wa ɗan adam amfani a baka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wani mutum gaba ɗaya rayuwarsa ma bai da wani aikin alheri amma yana ba wa mutane bashi kuma idan an je lokacin biyan bashi sai ce yaran su sa ido wanda duk suka samu bai da shi sai sun yaya ta musu kawai abin da yake nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya je lahira mutumin bai da wani aikin alheri amma sai Allah yace bawa na yayi halina kai ma yau na ya ce ma kai ma je ka aljanna halina na yahiya kai to duk me muke nema sai ha ka gani ita ake nema Allah ya sa mu zama masu yafiya kuma Allah ya sa kada mu zama masu taurin bashi eh a akwai dan uwanmu da mala awal yake gaya mun eh dan sai yake gaya masa jiya yanzu yau ya cika shekara biyu da rasuwa Alhaji Abubakar Bamalli mu har an shekara biyu to shine sai na dau biro nake tuna a ɗan tsukukun na da kuka na rubutu ina tuna wanda suka rasu ne wajen haka sai na ga da dauta aliyu ga professor mustapha ga alhaji salihu jega ga shi alhaji abubakar bamalli ga alhaji usman jika ga malam buni haya ga malam zuru malam tukur ga malam tukur masu wasu har na gana rubuta mutum mutum bakwai duk ba su kare ba ga wannan makocin namu da ya rasu nan layi na yau alaji yawa alaji garba kirki ga ma wanda ya rasu nan na cikin nan layi kana kwanan nan yawa ga malam hassan ga alhaji salih ai da ina da mutum na daya ban na ce lalle fa ashe mu ma din an isa lahira na ga malam ga ladanin mu malam ali malam ali ga makwacin mu nan wannan kwanan nan to dukkan su Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah madaukakin sarki na ga makwasi ga gidan nan na sa hannu zan saba katanga kaga mun ma saba alhaji magaji na to lalle ga yuke bello na tuna ga ma wannan makwacin wannan mutumin kanan nan wannan alhaji ahmad eh nefa kai wallahi mu mai da hankalin mu fa wallahi kaga wasa wasa wasa wasa wasa wasa wasa har wata ran lissafin ya zo kanmu na a ai mun tafi muna ma maganar wani tsukukun nan ne ba amma wanda suka rasu kan ai suna da yawa to su waɗannan bayan Allah ne suka rasu za mu karanta fatiha Allah ya musu gafara kurakuran da suka yi Allah ya yafe musu Allah ya hada mu da su aljanna ba su kada ba duk waɗanda suka rasu musulmi tun daga kan annabi Adamu har zuwa musulmi na ƙarshe Allah ya mana gafara Allah ya sa muna aljanna karanta fatiha na akwai yan uwa da kuma matayensu suna dab da aihuwa Allah ya sauke su lafiya Allah ya sauke su lafiya shi wannan wanda aka kama iyalinsa kuma Allah ya tsare ka Allah ya fitar da shi ta ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وادخل لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك ولا خير حافظا هو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في يدك وجوارك من كل سجن ومن الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله